tattauna da shi yace fa awjidni hadha khabaran aw shay'an fi ma'anahu ina so ka samo min hadisi akan wannan maganar da ka faɗa ko wani abu da zai zamo yana da matsayin hadisi liyakuna hadha qiyasan alai ne ya zama wannan an kiyasta shi ne akan shi fa qultu lahu sai nace da shi wanda muke maganar farar Allahul jihada fi kitabihi wa ala lisani nabihi ai gashi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faranta yaki a qur'ani ubangiji ya faranta cewa a yaki kafirai a qur'ani haka nan ma kuma ya faranta a yaki kafirai a harshen manzo annabinsa sallallahu alaihi wasallam summa akkadan nafira min al-jihad sannan ya karfafa fita idan aka yi kira cewa a fito don yaƙi faƙala ya ce inna Allah shara min almumini na an fusahun wa amwalam hakika mun yi tabaraka wa ta'ala ya sai rawukan mummune daga gare su hakanan ya sai dukiyoyin mummune daga gare su bi anna lahumul jannata da cewa ya siya bisa cewa zai biya su da aljanna suwaye mummune yuqatiluna fi sabilillah suna wanda suke tsayawa su yaƙi don taimakawa addinin Allah fa ya katuluna wa kutalun wani wakacin su kashe abokan yakin su su kashe kafirai wani wakacin kuma kafirai su kashe su wa'adan alaihi haka wannan alkawari ne da Allah ya ya tabbatar da shi tabbatarwa fit tawrat wal injil wal qur'an wanda duk wannan Allah ya faɗa a taura ya faɗa a injila ya faɗa a qur'ani wannan fa bi adihi min Allah waye ya fa Allah cika alkawari ai ba wanda ya fa Allah cika alkawari fastabshiru baikum allazi ba'atum bihi ko mummunai da kuka yi wannan ciniki da Allah ku farin ciki da wannan cinikin da abin da kuka siya kuka siyar kun siyar da rawukan ku da dukiyar ku akan cewa za a biya ku da aljanna wa zalika huwa al-fawzul azim a ce dan adam ya bada wani abu ko menene ko da ransa ne akan cewa za a biya shi da aljanna a wannan shine rabo mai girma wa qala kuma a wani wajen ubangiji ya ce wa ƙatulun shirki na kafatan kama yi ƙatulu na kun kafa ku tsaya ku yaƙi kafirai gaba ɗaya gaba ɗayan ku ku haɗa kai wajen yaƙin kafirai kamar da kafirai sun tashi haɗa kansu suke su yaƙe ku to kuma ku haɗu gaba ɗayan ku ba a samu wasu suna zazzamewa ba ko suna gocewa ba walamu anna allaha ma'al muttaqin ku tabbata cewa Allah yana tare da masu tsoronsa da taimakonsa wa qala ubangiji kuma ya faɗa wata ayar faqatul mushrikeena waswajadtumum mawzuhum wasuhum wa qawluhum kullu marsad ku kashe kafirai a duk inda ku same su a ku kama su ku tsare su ku tsaya duk wata madakata gare su ma'ana duk inda kuke zaton samun su to ku tsaya a wajen dan ku same su ku tabbatar kun yake su fahimta abuwa kamus salata wa atawu zakata fa halu sabila in suka yadda suka tuba sun zama za su tsaya da sallah su zo da ita yadda ake so ake bukata za su ba da zakka a dukiyoyinsu to a sannan ku kyale su ba ku da dama ku ce za ku yake su inna allaha ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ga bayansa wa qala a wata ayar kuma ubangiji yace qatul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladzina utul kitaba ta yu'tul izzata an yadu wa hum sajirun ku yaki wannan da da gaskiya da Allah ba inda da gaskiya da ranar lahira ba ba sa ɗauka abinda Allah ya haramta ko abinda manzo Allah ya haramta a matsayin haramun a'a abinda Allah ya haramta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta sai su dinga ɗaukan sa a matsayin halal haka nan ba sa addini ba sa addini addini na gaskiya daga daidai daga waɗanda yake an ba su littafi kafin ku yahudu ko nasara sai in sun yarda cewa za su ba da jizya bisa kaskanci kuwa bisa kaskanci daga gare su suna wulakantattu أخبرنا عبد العزيز أمام ابن أمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا أزال أقاتل الناس ban gushewa ina yakar mutane ta kulu la ilaha illallah sai sun yadda cewa ba wanda ya cancanci abota masa sai Allah sai sun ce la ilaha illallah bai za kaluha in sun faɗe ta asimu minni asamu asamu minni dima'ahum wa amwalahum shikenan sun kare dukiyoyinsu da jinnansu daga gare ni ba ni da dama in taba ransu ba ni da dama in taba jininsu ban da dama in taba dukiyarsu illa bi haqiya sai fa in sun aikata abin da zai sabota a ce a taba din wai sabon Allah bayan nan da abin da suka yi Allah ne zai musu hisabi wa qala Allahu jalla sanahu ubangiji ya faɗa ya ban sa ya girmama malakum idza qila lakum fi fi sabilillahi saqaltum ila nar ala rizmi la tadri min al-akhirah wa ma mata'a al-hayati dunya fil akhirati illa qalil bayan Allah mummune me yasa duk sanda aka ce da ku ku fito dan ku taimaka wa addinin Allah sai ku nuna karkata zuwa ku yi zaman ku cewa kada ku fita yanzu don kun yadda ne da rayuwar duniya a maimakon lahira shi yasa kuke haka ai ku gane jin daɗi na rayuwar duniya in aka kwatanta da rayuwa ta lahira ba wani abu ne ɗan ƙanƙani ne abu ne ɗan ƙanƙani illa tan bi ruyu azabkum azaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la taruru shay'a in dai da aka ce ku fita kuka ki fitowa duk sanda aka ce ku fito dan ku yayi kafare ku ki fitowa to ku tabbata Allah zai muku azaba azaba mai radadi zai musanya wasu mutane ba ku ba ba ku ba wani abu da za ku yi da za ku kwari Allah da shi wallahi wala kulli shay'in qadir ubangiji mai iko ne akan komai wa qala ubangiji kuma ya faɗa wata ayar in fi ruhi baban wasu qaran wajahidu bi amwalikum amsukum fi sabilillah zalikum arulakum in kuntum ta'lamun ku fito daidai sanda ba ku da uzuri ba ku jin wuyar fitowa ko ku san da ma yake kuna da wasu uzuran kuna jin wuyar fitowar to duk dai ku fito ku yi yaƙi da dukiyoyinku da rawukanku don taimakawa addinin Allah yin haka shine abin da ya fi muku da a ce kun gane ƙala shafi ya ce fata malatil ayatu an ya kunal jihadu kulluhu wannan ayoyin suna ɗaukan a ce yaƙi gaba ɗayansa wannan fi ruha sata minu ko yakin da aka kiran al'ummar musulmi su fito zuwa gare shi musamman a cikin yakin ala kulli buqiqi lahu cewa ya waje ba bisa wanda zai yake da ikon fitowar la yasau ahadu minhum tahallufu an ya yin barin fitowar ba daidai bane a haƙin wani daga cikin musulmi kama kan salawatu wal hajju wal zakatu kamar yadda sallah take wajiba akan kowa ba wanda zai ba sallah a ce yana da damar barin sallah haka kamar yadda hajji ga duk wanda ya sami iko yake farilla haka nan zakka falam yahrus ahadun wajaba alai farru minha min an yuwaje ga ruhul farra an nafsi bayan da za a wani da wani abu daga wannan ya zamo ya faralta a kansa a ce ya samu mafita da cewa ai wani ya ba da farillar a maimakonsa sallah in ku miliyan miliyan ne a duniya duk suka yi banda kai kadai to ai ba kai sallar ba yin sallar wa'annan bai isa ma ba dole kai ba sai kayi wato wanda shine wannan wanda daga daga baya malamai suke kiransa farru aini farru aini abinda yake farilla akan kowa lianna amala hadin fi hadha la yaktabu gari domin aikin da wani a wannan babin ba a rubutawa ga wani wata malatsan ya kona ma'ana fari ha gara ma'ana fari salawa ta yi kuma ayoyin nan yayi suna nufin cewa da aka ce a yaƙi don taimakawa addinin Allah ba wai ana nufin ma'ana ɗaya da faranta salloli ba ma'ana ba kowa da kowa dole sai ya je yaƙin ba in an samu wanda za su yaƙin to sauran wanda ba su je ba yaƙin bai zamo farilla a kansu ba wa zalika wannan ko an yakuna qusida bil fari fiha qasdal kifaya ya zamo an nafi manufar faru kifaya da ita da aka ce farilla ce fa yakunu man qama bil kifayati fi jihadi man juhida min al mushrikeena mudrika tadiat al fari wa nafilat al fari a sai wanda ya tsaya da abin da yake faru kifaya wanda shi ne yakin wanda aka yaka daga kafirai sai ya zamo ya riski ba da abin da farilla nasa da kuma nafila ƙari cewa kuma wannan yakin da ya ya ɗauke wa sauran waɗanda ba su ba wa murijan man ta halafa min al-ma'asami ya fidda wanda bai je yakin ba daga a ce ya yi zunubi walam yusawwi Allahu bainahuma ubangiji dai bai daidaita tsakanin wanda ya fita da wanda bai fita ba faƙala Allah Allah ya ce la tawil qa'iduna min al-mu'minina ghayru ulil rarari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim fawwala Allah al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idina daraja wa kullan wa'ada Allah al-husna wa fawwala Allah al-mujahidina ala al-qa'idina ajran azima bayan da za'a wanda suka zauna daga mummune suka ki zuwa yaki in dai ba wanda yake suna da wani hazari ba a ce sun zamo ɗaya da wanda suka fita yaƙi don taimakawa addinin Allah suka yaƙi da dukiyarsu da rawukansu ai bayan da za su zamo ɗaya ai koyaushe Allah ya fifita wanda suka fita yaƙi da dukiyoyinsu da rawukansu ya fifita su akan wanda suka zauna a gida suka fita da matsayi su ka an ba su matsayin da ba a bayar ba ga wanda suke zaman su kowanne a cikin su dai Allah ya masa alkawarin kyakkyawa Allah ya fifita wanda suka fita yaƙi bisa wanda suke zaman su suka fita yaƙi da lada mai girma shi yasa ita wannan ayar ko a zahirinta sai a ga ashe faranta yaƙi faru kifaya ne tunda an ce wa kullum wa'adallahu husna wanda ya je ya sami lada fiye da na wanda bai je ba amma ba a cewa wanda bai je ba ya yi zunubi kenan fa amma zahiru mina fil ayati amma abin da yake zahiri a ayoyin nan farfaru al'amati cewa an faralta ne bisa kowa da kowa wancan ayoyin kala sai wanda muke magana da shi yace fa ana dalalatu fi annahu idza qama ba'd al'amati bil kifayati hal al mutahallifina min al ma'as to ina za a samu hujja a cikin cewa idan wasu daga jama'a suka tsaya da abin da yake ya wadatar shikenan sai a ce waɗanda ba su tsaya da shi ba wannan da ya tsaya da shi ya fita su daga a ce sun yi zunubi fakultu lahu sai da ce da shi mutumin fi hazil aya ai hujja akan haka yana wannan aya qala sai shi wanda muke tattaunawa da shi yace wa aina huwa fi minha ina wajen yake a cikin aya qultu imam shafi'i yace sai nace da shi qala Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala yace kullum wa'ada Allah husna ai kowanne a cikin su Allah ya masa alkawari alkawari kikkiawa fa wa'ada al mutahallifina an lil jihad al husna yayi alkawari ga wanda suka zauna ba su je yaƙi ba yi musu alkawarin da cewa su ma dai za su ga kyakkyawan samukamako alal imani tunda su ɗin ma dai mummune ne wa a bana farilatar mujahidina ubangiji ya bayyana faralar wanda suke da yaƙin alal ƙa'idina bisa wanda su ba su fita ba walau kanu asimina bi tahallufi da a ce su wanda ba su fita ɗin ba za a ce sun yi zunubi saboda zamansu da suka yi a gida suka yi fita wajen yaƙi zaga zagaye ruhun lokacin da wasu suka fita yaƙi kanatar ukubatu bil ismi ya sai a musu azaba dan sun yi zunubi in lam yafulla in dai ba Allah ne ya yafe musu ba aulabi sai a musu azabar akan sun yi zunubi ta zama ita tafi cancanta da su min alhusna ya gace za a musu kyakkyawan sakamako qala wanda muke tattaunawa da shi yace fa hal tajiru fi hadha ghayra hadha akwai wata ma'ana da za ka iya fitarwa a wannan banda wannan wadda ka faɗa a baya? ƙultu na'am na ce ƙwarai kuwa alallah ai gashi inda ubangiji yake cewa ma kana mimi nuna da yanki ruka fa don an ce a fito yaƙi ba nufi ake dukkan mummune sai sun fito gaba ɗaya ba ai ma a ce mummunan sun fito gaba ɗaya haka ɗin bai dace da su ba falola na fara min kulle firkacin minhum da'ifatu me zai hana a ce kowace kungiya a samu wasu jama'a daga cikin wannan kungiyar da su ne za su fita addini liya tafaqahu fi dini domin su wayanda suka zauna a gida su samu fahimtar addini wala yanzuru qawmahum idza raja'u ilayhi ko kuma su wayanda yake sun fita tare da manzo sallallahu alaihi wasallama su ga abin da ya faru a wannan tafiyar wanda duk abin da ya faru zai zamo addini ne tunda a gaban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa dan su dinnan samu su sanar da al'umma su wakacin da suka dawo zuwa gare su daga yakin nan la Allahum ya zarun ko dai su sa kiyaye abin da yake wajibi a tsaya a kiyaye shi waga za rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yaki a waga ma'ahu min asabi jama'atan wa hallafa uhura ya sa wasu daga sahabbansa sun fita yakin tare da shi shine ma'anar gazza gazza da shaddar zaira gazza ba shaddar zaira shi kansa wanda aka faɗa yayi yaki gazza ko ya sa wasu sun fita yaki tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa jama'a daga sahabbansa su fita yaki da shi wa hallafa uhura amma wasu ya kyale su a Madina hatta ta hallafa Ali ibn Abi Talib fi ghazwat Tabuk har sai na abi ɗalib ya tsaya a baya a yakin tabuka saboda yana ciwon idanu wa barana Allah annal muslimina Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari cewa waɗanda suke mummune lam yakunu li yanfiru kafa ba daidai bane a ce gaba ɗayan su ce za su fita ga yaƙi falawla na fara min kulli firqatin minhum dafi me hana wasu jama'a su fita daga kowace kungiya ta musulmi fa habara ubangiji ya ba mu labari annan nafira cewa fita an su kiran can na a fito yaƙi alaba are yana tabbata ne yana wajabta ne bisa wasu a cikin musulmi duna barin banda wasu wannan tafakuwa cewa a tsaya a koyi addini a fahimci addini ina ma hu ala ba'rihim du da bari abu ne da aka faranta akan wasu banda wasu wa kazalika ma adal farra haka nan duk abin da yake ya haura abin da yake dole akan dan adam fi uzmil fara'ir a cikin manyan farillai allati la sa'u jahaluha wanda a ce mutum yana musulmi amma bai san ta ba yayi laifi rashin sanin ta ba wanda yake da dama a ciki wallahu a'lam ubangiji shine masani wa haka za kullu ma kana al-faru fi maqsudan bihi qasdul kifayati haka ma magana take a cikin dukkan abin da aka faranta ya zamo ana nufin cewa an faranta ne akan faru kifaya fi ma yanubu dangane da abin da yake karbar wani ya tsayaye wa wani fa za kama bihi min al-muslimina man fil kifaya to irin wayannan abubuwan sun an samu wanda za su wadata daga musulmi suka tsaya da hakan har da man ta'allafa anhu min al-ma'asir wanda ba su fita ba za a ce sun kubuta daga zunubi walau rayya uhuman amma da a ce baki ɗayan musulmi sa gama akan tozar ta wannan abin kaitu Allah ya harja wahidu minhum mudiqun fihi min al-ma'asani imam shafi yace sai ya zama ina jin tsoro kada wani a cikin su da yake da dama fita yake fita a ce ya fita daga laifi balla a shukku insha Allah bari bana kokonto cewa a duk wanda yake fita to za yi laifi in Allah ya so liƙaulihi don ubangiji ya ce illa dan firu yi azabkun azaba na laifi in kwa ki fita wajen yaƙi wakacin da aka ce ana bukatar ku fito to ku tabbata Allah zai muku azaba azaba mai raɗaɗi wa ƙala wanda muke tattaunawa da shi sai yake fama ma'ana to me ma'anar wannan aya ta ƙarshe ta ƙaƙa kake wannan aya tana shiryarwa akan magana da ka faɗa a baya ƙultu imam shafi yace sai na ce adilalatu alaiha shiryarwa daga wannan aya akan matsalar da aka faɗa a baya anna ta nufa ma'anin na firka fata cewa su fita yaƙi da aka gayyace su zuwa gare shi gaba ɗaya la sa'un bai halatta ga musulmi wani fira ba a rihim amma wasu a cikinsu su je yaƙin idan ka na fi nafiri kifaya idan dai zama fitarsa kaɗai zai wadatar yuhuriju man tahallafa min al-ma'asir to da sabon fitar shi wannan wanda shi kadai zai iya wadatarwa a wannan waje sai zamo ya fitar duk wanda suka zaman sa baya daga a ce sun yi zunubi insha Allah in Allah ya so lana idza na fara na fara ba'ruhum domin idan wasu a cikin su suka fita wa qalahi muslimun nafir za a iya kiran su nafiru duk inda qur'ani aka wajabta abu akan nafiru ko ko akan nafaru to in abin yana nuna cewa kenan kamar faru kifaya ne ƙala ya ce shi wanda muke tattaunawa da shi wa musulma za su wal jihadi to wannan kawo kawo mun misali daga yaƙi amma ina son ka kawo min wani misalin daban ba a babin yaƙi ba ƙultu imami shafi ya ce sai na ce da shi assalatu alal janazati ina misalin abin da yake faru kifaya shi ne sallah ga janaza musulmi ya mutu a samu wanda za su yi masa sallah faru kifaya ne wadda bunuha ko a binne gawa binne gawa ma faru kifaya ne ba to aka kowa a cikin musulmi sai ya je a binne gawa da shi ba a la yahilu tarkuha barin wannan bai halatta wala yajibu ala kulli man bi halatta ya kulle mururu amma ba dole bane bisa duk wanda a ce duk wanda yake kusa da inda aka yi mutuwa sai ya je wa yuridu man ta'alafa min al-ma'asami man qama bi kifayatiha wanda ya tsaya da abu iyaka abin da ake bukata lalle to ya fidda wanda ya zamansa daga cewa ya yi zunubi wa haka zarar da salami yana daga irin wannan babobi na kifaya faru kifaya mai da sallama ƙalin lau ta'ala wani tabaraka wa ta'ala ya ce wai za ku yi youtube ta iya timfa yubi a sanamina wakacin duk da wani ya gaishe ku gaisuwa to ku gaishe shi da wadda ta fi kyau daga tasa ku amsa masa fiye da tasa auruduha ko ko kuma yi masa daidai da yadda ya muku inna la kana ala kulli shay'in hasiba ubangiji yana sane da komai ubangiji yana lissafa da komai wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala sallallahu alaihi wasallam yace yusallimu alqa'idu alqa'imu alqa'id da a ce wani yana tsaye wani yana zaune to wanda yake a tsaye shine haƙƙin sa ya sallama akan wanda yake zaune wai za salama ilal qawmi wahid manzo Allah kuma yace idan ɗaya salama daga cikin jama'a jama'a dai da yawa suke tafiya sai dai a cikin su ya bude baki ya sallama azan to wannan sallama ta mutun ɗaya ta wadatar musu wai na ma da bi hadar radd ana nufin raddin sallama faradul qalil jami'ul lismi radd a ce ‘yan kaɗan raddi to wannan kaɗai ya tare da sunan amsar sallama walkifatu fihi a ce an ije wa wanda ya zo da sallamar a irin nan manu abu ne mai hanawa li an ya kudan raddin mu'addala daga a ce ba a yi raddin ba gaba ɗaya ya zama raddin an wofinta shi a wale mai zanen musulmi na alama wa sabtu tun da allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi ba su gushe ba bisa wannan sifar da na ambata munzu ba sallawa nabiyo tunda Allah ya aiko annabinsa fi ma balaga na a cikin abin da muka samu labari ila yau bi haƙƙi zuwa yau ya tafaqahu aqalluhum sai ya zama a cikin musulmi ba kowa bane ya kai ga gane fiqhu yan kaɗan ne a cikin su suke kaiwa maganar da a yau ake ta jayayya da ita gani ake kowa ma waya isa ya san fiqhu wai sharul janaiza ba'ru wasu a cikin musulmi ne suke zuwa sallar janaza wai jahiru wai rudu salama baro wasu a cikin musulmi su suke tsayawa su yaƙi kafirai haka nan wasu a cikin musulmi su suke an su sallama daga wanda ba musulmi ba ko kuma daga kowa ma duk wanda ya yi domin a tsari na musulunci in mutum ɗari za su yi muku sallama in mutum ɗaya a cikin ku ya ce alaikum salam ko alaikum salam ya gama ansawa wai ta lafa an zalika wasu kuma su zaman su daga wannan فيعرفون الفرلا لمن قام بالفقه والجهاد وهرول الجنائز ولد السلام ta wannan ne za su gane fifikon wanda ya tsaya da fahimta ya tsaya wato da yaƙi ya tsaya da halartar gawawwaki ya tsaya da mai da sallama cewa shi wannan ya tsaya da abin da yake farruki baya ne akan al'ummar musulmi tsayawarsa da haka ɗin shi ya ɗauke wa sauran al'umma wala yu'assimuna man qassara an zalika ba sa ce za su danganta wanda ya tawaye daga haka ga cewa ya yi laifi ba iza ka na bihaza ƙa'imuna bikifati idan dai an samu wanda za su tsaya da abin da yake kifaya abin da zai wadatar a wannan inda an samu wanda za su tsaya da abin da zai wadatar shi kenan sauran musulmi ba a ce sun yi laifi ba shine abin da imamin shafi'i yake nuna mana ko yake so ya faɗa a nan to alhamdulillah sai a tashi azuwa bu habarin wahid
ana cewa a gazama a gaza ya fita shi ya sa shi fita yaki yawa a gaza ai wasu malaman masu ce a mai da fi'ili lazumi muta'addi da mai da shi siga fara kiyasi ne mu dare kana da wani kudura ne kidin da ko ka duba ka ga akwai wata akwaru ta ajiye dukkan sulafi akwai ne mutum ya kawo a cikin ta'adil ba ta'adil take shi ne a ce ba a yi abu ba